الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci na bayan asar lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na rana alhamis a yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ne ko 26 ga watan biyu na shekara 2026 miladiya insha Allah har yanzu muna wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun fara bayani akan sulfi na uku sune sulfin munafikai lokaci yayi hali insha Allah kuma za mu tashi kenan aya ta sha ko insha Allah بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنا نحن مستهزئون الله الله يستهزئ الله يستهزئ يصدق بهم ويمدهم في طغيانهم يعلمون to
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين to har yanzu dai muna bayani akan wannan sulfi na uku sulfi na munafikai Allah kare mu munafici duka waɗannan Allah subhanahu wataala yana bayyana mana irin halayya da dabi'u kenan mu nisanci irin waɗannan haloli da dabi'u dabi'u ne ba su da kyau dabi'u ne na munafikai Allah subhanahu wataala ya ce wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi idan mummune suka faɗa ma waɗannan bayan Allah kadda ku yi dinga tafiya bayan ƙasa kuna izar da banna kuna zuga banna ko kuna sa ana banna a bayan ƙasa ma'ana kafirci kuna toshe hanyar Allah hanyar da za a gane addinin Allah hanyar da za a yi wa Allah biyayya hanyar da al'umma za su zama lafiya a duk kudu ku toshe ku hana su gane gaskiya domin a zauna cikin barna shi yasa ya imamu ibn sa'ud Allah kara masa yadda ya ja al-musadu bil adab huna huwa al-kufr wal amal bil ma'siyah abin da ake nufin barna a bayan kasa nan shine kafirci aikata da ayyuka na kafirci ayyukan da Allah subhanahu ta'ala baya so da kuma ayyuka na saban Allah da abin da Allah ya ce domin duk wanda ya saba man asalla faqad afsada fil adab duk wanda ya saba wa Allah to yayi barna a bayan kasa to saboda haka yana da cin halayyar munafikai a ce wannan abu da kuke yi ba ni kyau bane ba wannan lalata tarbiyya ne wannan sanya barna ne a bayan ƙasa wannan kaza da kaza da za su yi na a ƙaru inda ma na an musulmi da su da ai mu ba makwarnata ne ba mu a cikin al'amuran babu zancen barna har abada inna ma na an musulmi ainihin mutane ne masu gyara masu kawo ‘yanci, ‘yancin ɗan adam, ka a tauye ma ɗan adam da hankinsa, saboda haka mu alheri muke kawa gyara muke kawa. Bai kamata ba a dinga ce mana a yi kaza da ne ba mu san addinin Allah ba mu kaza da sauransu. To amma kuma ni ba cin ya kafa baya ba. Sai ku diba ga ayyukan naku da kuke yayi daidai da gyaran al'umma, yayi daidai da faɗar Allah da manzo, ya yi daidai da aikin alheri ala misali kun ce mata su fito su bar gidaje su zo su yi abin da su ma suna da yanci su yi abin da suka dama shin wannan a nan ne ci gaba yake a nan ne tarbiyya take idan aka baro gidan to wa zai shi da tarbiyyantar da yara idan aka baro gidan wa zai kula da masu gidan da suka je suka yi wahala suka yi wahala ko suka kawo gida wa zai gyara da sauransu kenan kuka tarwata al'umma ta kuke bai ba yara kun ce a ba su yanci to yanzu da yanci gane yaro shi da wani an tilasta ke tsaye abin kwarai yanzu za a ga ta ma kansu karatu amma lokacin da ake tilasta ke karatu ya san karatun ba mai amfani ba ne shi ya san karatun ba da yana so ba tilasta ta kai amma kuma da baya in ya zo ya ci gaba ya samu alheri kuma wa ke godewa inda ba matsa mishi ba daga bayan ya lalace kuma ba zai saka to kuma hakan da kuce wa shi ne gyara to saboda haka kuma wannan tabi'a tun can malala kan farko ita ce haka take tafiya al-kufr millatin wahida kafirci milla ne saboda haka wannan barna haka take kiya kullun da ma hamayya ne tsakanin wuta da aljanna tsakanin mutanen kwarai da mutanen banza ma'ana shi kan kullun yana ta mutane da ke mutanen sa yana nuna a nan wayewa take a nan yanci take a nan kaza ne alhali ba nan ne ba wayewa ba hallaka ce kai kuka ci hannu abu ne da zai sanya ku ku da kan kowa ya zo ya kuka da abu ya kasance ɗaya kuka iyaye kuka saboda haka magabata kuka talaka kuka kowa yana zagin kuwa saboda ba a shirya ba akan tafarkin matalici idan ana son shirya to a ruwa mahalicci ubangijin duniya ubangijin halittun to in ya nuna ma akan tsaye ne sai ki na ba to saboda haka tun lokacin da kowace mutum yana barna yana sabon Allah a ce mishi bari yake a harshe wani abu ne da yake daidai to wanda ya zubulla alama ce ta halaka Allah ya kare ba mu ne ma na hadin musulmi saboda haka shi yasa ya ce maka ga ayat Allah subhanahu wa ta'ala aka man zuyina lahu su'u amalihi bara'ahu hasana فمن زين له سوء
aikin shi sai ya shi abu ne mai kyau me ya sanya su waɗannan munafikai suke faɗa cewa su ba mafarka ne ba gyara ne alhalin ma aiki ne na barna saboda yake zuciya tana da ciwo ciwo ba wai na daga ciki ba zuciya ciwo na munafici ya kama sankaran munafici ta kama zuciya to saboda haka lokacin ba za su iya fahimtar gaskiya ba kamar mutum ne da ya sanya ma kansa son zuciya duk yadda za a faɗa masa abu kawai shi kuma in bayan da zuciya da tashi take so ba to abu ba zai tafi ba to saboda haka su ke fahimtar juna da shi saboda tejiya ya riga ya ɗau position ma'ana shi da abin da yake so wanda shi ne bambancin tsakanin tunanin mata da tunanin maza mata kullum su tunanin su da zuciya suke ita kuma zuciya in ta tashi ta take ni kake so kaza nake so sai ta tsaya da haka ba za ta hana ta ba shi kuma hankali basira yake sai da tunani kaza ne a egal a b b plus ka rasin kare kaza ma'ana a plus n ko a m plus n egal kaza ma'ana sai ba aiki na lissafi idan kai wannan abu to karshen shi ne za a ke ba ni zai bada to saboda haka maza su kuma suna tunani da hankali mata kuma suna tunani da son zuciya ita kuma zuciya tambaye ka ta abu da kake so sai ta bi ka to saboda haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya kawata masa mummunan aiki duk wanda zuciya ta kamu da sankara ta son zuciya ko sankara ta munafici to saboda haka sai dinga mummunan abu mai kyau kamar ya ce mashayi idan ya sha biya ya tambaye da yau in ya zo ya tanka tumaki a kwance sai da yana duka yana ci a ina kwanan saboda ta riga ta juya mishi yanzu mu yake wanda dabbobi ba dabbobi ke suna musu wani gani da haka idan mutum ya sha baya saboda haka sai da yana wajen abubuwa na ta saboda ta riga ta canza shi ina ba ta gwamna to haka ma manafuci idan ya kafu a cikin zuciya wani ya sabila to sai nuna ma mutum abu mara kyau sai nuna maka mai kyau kamar yadda ka shi Allah fara mana nan fara kai suna barna an ce musu barna ne suka ce a gyara to haka ƴan uwansu ne waɗanda suka biyo koyo su ƴan kungiyoyi na neman ƴancin ɗan adam na ɗan neman ƴancin kaza ne da sauransu ba komi ba ne ba barna ce barna ce su in da ba tarbiyyantar da su ba in da ba sa kai suka taba a kara zubi sun zama haka to kuma yanzu kuke cewa ai a ta musu lafiya ko ya abin da ya gina ma shi ya zai shi ya kansa shi zai gane da kansa mata a haka in ma ana tare da su ya a kare barna kuma an bar musu sun koma kara zubi ba kuma shi sun ya barna ta yawa ba to haka nan manzo Allah zai ce ya kaza to saboda haka ku gane Allah kare mu da cutar munafici sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ala innahum humul mufsiduna wa walakin la yashurun a su ne ku faɗaka ya ku mutane waɗannan su ne haƙiƙanin mafarnata ba wani ba amma ne saboda basirar ta riga ta toshe ba sa ganiya sun yi nisa ba sa kira ba sa jin kira ma'ana son zuciyar ya rufe musu ido son zuciya ya rufe musu ido ba za su gane gaskiya ba hasken imani ba zai shiga cikin zuciyar ba baranta za su gane to shi sun ya suke cewa a su ma baranta ne ba shi sa ce walakin la shuru ba shukur ba sa jin abu saboda imani ya riga ya nisa wa idza qila lahum aminu kama amana nasu har yanzu Allah subhanahu wa ya ci gaba da fakir na mana sukofin munafikai Allah kare da wannan Allah ce ya fice da wannan munafikan aminu kama amina nasu ku yi imani imani na gaskiya imanin da babu wani munafuki a tattare da shi imanin da babu riya a tattare da shi kamar yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani tattagariya suka tsarkake imanin su kuma suka yi da'a ga Allah subhanahu ta'ala kuma ku yi imani kamar su qalu anu'minu kama amana sufaha ma'ana dan iskilanci sai suke yanzu za mu yi imani kamar yadda waɗannan jami'ai waɗannan wawaye waɗannan dolaye suka yi imani wasu waye irin su su haibu rubi irin su amara bin yasir irin su bilal bin da abin rafa ma'ana waɗannan suna daga cikin mawalai bayi amma allah su wata lasin ya musu tunani da basira ya sanya su karɓi imani to su saboda haka tunda baba ne ba wasu ko wani baba kuma wani kaskantacce ne wani walakantacce ne saboda haka sai suke ta za mu yi imani kamar waɗannan dolaye da basu da tunani suka yi imani ba su da hankali ba su da tunani saboda haka imam Bukhari Allah ya kara masa yana ta sun wawantar da hankalinsu ne saboda ne ra'ayin su fatacce ma'ana don su wulaƙanta sha'aninsu amma ne in ba haka ba duk agilabiyar mummunai gabaki da za su sami su talakawa ne daga cikin irinsu ga irinsu su haihu irinsu bilal irinsu amar bin yasir da sauransu ma'ana ko annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aka nuna mishi aljanna saboda haka sai ga mafi yawancin da talakawa ne masu karamin hali ne masu kima kimanin girman kai ke hana su karɓi imani da Allah subhanahu wataala to saboda haka ya ku bayi mafi yawancin su ne to saboda haka sai suke ce a aiku ba zan imani ka ba waɗannan ba sai Allah ce ala innahum sufaha walakin la ya'lamu Allah subhanahu ta'ala ke ku saurara ai hakika su ne wawaye amma ba sa dariya ba limaza li anna marrakiba matan badin kana safihan bil ayyuka ma'ana duk mutumin da ya hau ma'ana abin hawa na ƙarya to hakika wannan shi ne wawa ba tare da kukwanto ba amma kuma su ba su iya gane halin da suke ciki na faɗa saboda saboda jahilci wannan shi yake nuna mana matukar makura wajen makancewa da kuma matukar nisa daga shari'a idan mutum ya nisanci shirya to bayan da za a gane sai ga gaskiyar sai ga ga ga gane ta kenan suna cewa wasu wawaye alhali kuma su ne wawaye mutumin da ya bar gaskiya ya kama bata mutumin da ya hau dokin karya to ai ka gane shi ne bakanci amma ne ciwon na manafuci ko ciwon son zuciya ya gagare ya hana shi da sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wai za ku da zina
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzinun Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa isa da kullazina amanu qalu amanna yana da cikin kuma halayyar munafikai kenan anan Allah subhanahu wataala yana fadakar da mu irin aikin munafikai ku gane yadda duk Allah ne ke faɗa mana daga cikin aikin munafikai in kana yi to bai da bai ka tuba ka bari in kina yi da bai ka tuba ka bari shi ne Allah ya ce wa isa da kullazina amanu qalu amanna idan suka haɗu da mummunai suka zo gurinsu sai su bayyana imani su ɓoye kafirci su nuna suna tare da su wannan alama ce ta munafuci idan ka zo kana tare da ka nuna kana tare da su idan kuma ka tafi a kuma abin ya zuwa ba haka wani ba to duk wanda tafi a sa haka yi to munafuki Allah tsare Allah ce wani zara kun lazina amanu su waɗannan munafiki idan suka haɗu da masu imani sai su bayyana imani ƙaru amana sai ce muna nan tamu tare da ku ai gaskiya ne abin da kuke ha in mutum bai musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka ai ku waɗannan wawaye na jahilai ne ba su gane ba yaya kaza kaza da sauransu ma'ana su nuna ma mummune suna tare da su ko su nuna ma ahalin suna suna tare da su amma ne wa idza khalau ila shayatinihim yayin da suka keɓanta sau kuma zuwa ga shugabannin kafircin nasu a halittala da nufaka ƙalu inna ma'akum inna ma na hannun stasi sai suka kira na kuɗa da su mu muna nan a kan aƙida ku muna nan a kan addini duk abin da kuke a kai ko ƙorin ta fiye da muna a kai kawai mu inna ma na hannun stasi ne izgilanci ne muke da su da gane su da Allah ba su ganewa da dalilan ma'ana shi yana kamar wani burgewa ce wasu yana nan nan mai wayo ne suna ganin su masu wayo ne nan to amma sai Allah ya yi martani akan ya yi rabi a kansu sai Allah ce ne Allahu الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah ya sta'azu bi a ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai musu sakayya akan wannan izgilanci ma'ana kyale su ta lalace ake musu jinkiri ne Allah yake musu saboda haka akwai kamu nan gaba shi yasa ya Abdullahi ibn Abbas yace yaskhar bihim li nikmati minhu wa yubli lahum ma'ana Allah subhanahu wataala yana jirkinta musu domin mi lokacin da zai kama su yayi musu azaba tare da kai azaba ta balbalin bala'i a lokacin da Allah zai kama su kuma a lokacin su turota ba su da damar tuba amma a yanzu suna jin wa'azi to suna da damar su tuba su gyara to amma kuma ne saboda zuciyar ta riga ta yi nisa ta kekeshe ba su iya gane wannan shi yasa ne Allah ce wa umri lahu inna kaydi mati ma'ana ina jirkinta musu ne amma ni kamuna ni tsanani ne ma'ana ta lalace ake musu amma ba su ganewa saboda haka mai da Allah subhanahu wataala ya matar auna ta lala to su ma ta lalace ake musu amma sun gagara ganewa cewa ta lalace ake musu lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama su ya musu sakayya akan abu to kuma sai tuta duk kukan da ta kawo duk lallashin da ta su to wannan lallashi ba su yi ba kun ga wannan labari ne da kuma Allah subhanahu wataala akan cewa zai musu sakayya akan wannan iskilanci sakayya da zai musu shine zai musu azaba saboda wannan yaudara da suke shi yana da anan yana yaudara yana jin daɗi yana ashe shi kuma bai san bar jirgin tafi shi ne yake to Allah ka shi na lati sanasarsu min haisu la ya tasir saboda haka wa umri lahu inna kaydi matin duka waɗannan jinkiri na Allah ne shi kuma Allah ce wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misliha sakamakon mummuna aiki mummuna irin sa tunda kun yi mummuna ko ki tuba to za ku ga sakamakon a wata aya kuma Allah ce wa man ihtada alaikum fa'ata dubi su ma ma'ata dare duk wanda ya muku ganganci wani kuwawanci to kuma ku mai da mashi daidai gwargwaro abin da ya muku kenan kuma a nan ba wani ita da a yau wannan ta farko zalunci da mana wanda ya zalunce ku ta biyu kuma fa'ata du a nai ita kuma adalci ce wanda ya zalunce ka kai ma karama wanda ya dake kai ma karama wanda ya ina ba ta afirka kenan ka ga na farko zalunci ne ta biyu kuma adalci ne ka zalunci mutum ya rana ka ga adalci ne to saboda haka kenan su suna tsammanin sun yi barna sun sha banza to ba sha banza ba sai na alaji wa ya mutu mun fi ɗau ya ne yin namu Allah subhanahu wa ta'ala yana jirkinta musu yana akan wannan bata suna ƙara bata suna ƙara kafirci suna ƙara tsaddadi suna ƙara ɗimuwa saboda haka ba za su samu mafita ba har abada sai sun kai abin ya cinye su gaba ɗaya kenan su ba su mafita kenan a lokacin mun karanta aya da ya taba Allah wa ala kulubi sai Allah subhanahu wataala ya yi miki akan zuciya wa amma absaru Allah subhanahu wataala ya makabtar da ganin su wala yaduruna rishda kenan ba za su ga wata shiriya ba za su kama kuma wala ya ta nuna sabila ba za su shiga kan hanya ba Allah ka kare sai Allah ce ulai da nabi
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wataala ce ulai da nabi ashtaru dalala bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka canza kafirci da imani suka ɗaukata suka ba da kudin me kudin shirya to kaga mu ba ma rabi har tijaratu wannan kasuwanci bai yi ba ba kai ana nema a je a so shirya kai kuma sai ka ɗauki shiryar ka bada aka ba kafirci ka ɗauki kafirci ka ɗauki imani ka bada ka ɗauki kafirci ka ɗauki bata ka bada ka ɗauki shirya ka bada aka ba ka bata ai kaga wannan kasuwanci bai yi ba ba ko ya yi ba ana sa to saboda haka sai Allah ce kuma amarin da tijaratu wannan kasuwanci ne ba tilka til me yasa ya suke ai dan su samu rabo ne su suna da dan su samu su yi nasara alhali kuma asara ce suke Allah ce da wannan kasuwanci nasu bai yi ba amma ne Allah ce wannan ce wa ma kanu mutadi kuma ba kasance ba cikin shirye domin aikinsu aikinsu ba na shirya ba ne ba domin sun yi asara duniya da lafiya wanda kuma ya asara duniya da lafiya ya sun lafiya abin ya masa mu to yanzu kuma sai Allah subhanahu wataala zai buga mana misali har yanzu an mana bayanai akan munafai amma dan abin ya fito mana karara ku gane yadda asarar munafiki take sai Allah subhanahu wataala ya buga mana misali domin kullum wani misali yana warware al'amura ne baki daya sai Allah ce masarar
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون
to Allah subhanahu wataala dan ya warware ne ya ƙara buga mana misali cewa munafici asara duk wanda ya ɗauki munafici to wallahi wa iyyaz billah ya ta ya yi kokari ya tuba ta wuri ya bari domin ƙara gane matsala ne munafici matsala ne shi da sai Allah ya buga mana misali sai Allah ce masaluhum ka masalin da su sauka da nara misalinsu a wajen munafici da hali ma'ana suna cikin wani hali na ban mamaki amma ba su ke gane ba kamar halin mutumin da ya hura wuta ne domin ya sha ɗini ya ga kuma haske ana cikin haka to sai wanda wutar sai ta ana cikin duhu ga sanyi ga duhu sai mutum ya hura wuta a mantan wutan nan ta haskaka mishi gaban sa da ta abin da yake ciki in ma wani maciji ne ko wata kunama ko wani abu zai zo masa sa'an kuma gashi yana shan dubunta ana cikin haka kawai saboda haka sai wutan yanzu bayan ya nutsu wuta ta kama yana ganin hasken ko'ina sa'an kuma mi gashi yana jin dubi yana jin daɗi kawai ana cikin haka sai wani abu sai kashe wutar da dum sai wutar da wuce gaba ke yanzu ne kaga ya koma cikin tsoron da yake tsoro ga gudu ga tsoron sa'an kuma ga shi babu wacce kara to shi ne sai ana ce misalin su kamar haka ne falan ma a da ma aurahu zahaban lahu bi nuri yayin da wutar nan da mutum ya hura ta haskaka duk abin da yake gefensa yana ganin komi ya amintu cewa da gurin da babu wani danshi a cikinsa babu wani haɗe ya rufe yana shan huta ya rufe yana ganin haske kawai saura ka lokaci guda kawai sai Allah sun tala sai kawo na sai wutar kuma mu sai ta sai ta mutu kuma ta mutu gaba ki ɗaya saboda haka babu haske babu wancan wata raka wufi zulmatin la yusu sai ta bar shi a cikin duhu baya ganin komi baya ganin gabanka ka san ko duk lokacin da mutum ya ga haske kuma idan wannan haske ya turke to yanzu duhu ya gudu ya fi tsanani da ba yana tsoron gudu yana tsoron wani haɗari to yanzu kuma yana cikin duhu to ka ga tsoron zai ƙara ƙaruwa to saboda haka Allah subhanahu wataala ce to mana kai irin haka mana ta ko ta koma da sun yi imani suna cikin haske yanzu da suka yi wannan manafikin yanzu kuma ya sauko a cikin duhu duhun kuma ma su yi fi na farko tsoron ma kuma su yi fi na farko ina wata mu gane ke da yanzu allaka ta kuma tun da yanzu a can da ba su yi imani ba da ɗan dama dama yanzu kuma da suka yi imani suka kafuce to yanzu kuma kamun biyu can kuma kamun guda yanzu kuma ya zama musu bala'i ta kamar yadda mutumin da da yake jin tsoro yake cikin haske yanzu kuma idan hasken ya mutu sai duhun ya karu sa'an kuma tsoron ma kuma sai karu da sauransu to shi ne Allah ce wa taraka hum fi zulumatin la yubsirun sai Allah ya musu a cikin duhu ba sa gani ga tsananin duhu ga tsananin tsoro kuma suna da inuwa babu shirya shi yasa ya imama ibn kasir Allah ƙara masa da hujja da rabban Allahu lil munafiqina hadha al-masal wa shafahu fi ishtira fi ishtira'i mudalala bil huda yace Allah subhanahu wa ta'ala ya buga ma munafikai wannan misali ne sai Allah ya kwatanta su a wajen sayan bada da shiriya da tafiyarsu bayan da suna tafiya gani da basira yanzu kuma sai suka dawo makarfi mana bayan da sun imani Allah ya haskaka musu zuciyar ta haskaka yanzu kuma suka dawo maka saboda bayan wutar ta huru bayan sun haɗa haske yanzu kuma suka dawo cikin nafici kenan kuma kaga abin da ya ba amfani su ba saboda haka bayan duk ya san me yake gefen sa ne kuma yanzu aka dawo kenan kuma yanzu tsoro ya karu da sauransu kenan kaga anan waɗannan munafikai sun canza bata da kuma shirya ma'ana sun dau shirya sun ba da amfasa sun fifita barna a kan shirya saboda haka saboda sun yi imani suka kafirci shi sun yi allah saboda ya tafiyar da hasken ya tabbar su a cikin duhu suna tattarar da ni suna kafircinsu suna munaficinsu kuma Allah ya basu akai har abada ba za su shiryu ba haka za su mutu ya zubla ba da tsira Allah kare to wannan shi ne makoma munafiki sai Allah ce sun mu sun kas sun kurumci ba sa jin gaskiya ba sa jin alheri bukumun sun beneci ba sa iya magana da wata magana ta alheri magana mai amfani Omulu sun makarci ba sa ganin shirya ba da nasu fita ko mun da ya shi umur Allah subhanahu wataala ce to ba za su komo kan hanya ba saboda su riga Allah subhanahu wataala ya yanki a kan zuciya ba su san dawowa kenan sun shiga hanya sheman noreto saboda ni sun riga sun yi zurfi a kan kenan mutum kafin mutum ya nisa a kan wannan abubuwa kenan nisa a kan abin sai Allah ya wata sai shafe zuciyar da baki daya har abu ba zata ga haske ba ko haka mutum zai wuta akan baka abu ya yi to amma idan mutum ya ga ya bari to sai Allah su wata lakala sai ya karbi dubar sa shi kenan sai Allah ce misali ne auka sanyi auka sanyi min as-sama'i fihi dhulumatun ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعد حذر الموت والله محيط بالكافرين.
To kun ji misali na farko, kenan kun ga misalin munafiki a wani imuwa kamar wannan misali na farko da Allah ya mana eh ko mutum ya tafi akan haka to ba babu zancen dawowa ya su la aka sai Allah Allah kare yanzu kuma ga misali da bi kun wancan bi ganar baka bauta ba gade ba to ga misali ne ka gane cewa ne munafikai suna cikin bata suna cikin halaka sai Allah ce auka sayyibin minas samai misalin munafikai a wajen imuwa da taraddudi misalin su kamar misalin mutane ne da Allah subhanahu wataala saukar musu da ruwan sama ruwa mai tsanani saboda haka hadari ya zo aka yi tudu aka yi ruwa ƙasa ta shiku sa'annan kuma ga hadari ga cida ga walƙiya ga cida ga walƙiya ga duhu ga ruwa mai tsanani saboda haka sai Allah ce auka sai bai bi na sama fi zulmatu ma'ana ga duhu wa ra'adu ga jida wa barko ga kuma makiya dukkan su masu tsanani ga ruwa kuma يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت to kaga duk lokacin da ake tsawa ai ka ta kada ba zai rikici in yara ne ba zai kace su zo gindin manya ana koyewa da ai kuma rukun nan dai ba kowa ya rikita wani wata cutar in aka yi ta ba sai mutum ya ya samu babban ba sai ya samu ina ba ta barna kuma a yi wani ƙwarƙiya mai tsanani wadda wadda in ba wani wadda iya tafiya maka da asken gari to ana cikin gasu ga ruwa mai tsanani ga duhu mai tsanani ga cida mai tsanani ga warkiya mai tsanani duk suna tsorace to mutum ya fi nika to me zai wai maganin wannan abu ka da shi yaron ya tashi yana akwai babba sai ya je gindin babba sai ya dade to amma shi kuma da ya tashi munafiki sai ya ɗauki hannu sai ya sa a kunni sai ya toshe kunnensa wai dan zai ji ƙara jidan dan tsoron ya rabu yaya shi da Allah sauta ya shi a nuna asabiya fi azali min sawa'iq al-hasan al-fawz wai sai yake toshe kunnen kada ya ji tsara kada ya ji ƙarar tsawa barazana ya firgita barazana kuma ya mutu yanzu wanda toshe kunnen zai mishi maganin wannan abu ko ka aiki boro ne limakauce ne ko wanda yana cikin kima ko ba ba wanda ya toshe kunnensa wai dan kai ji karar tsawa dan kai mutu to wani ka toshe kunna baka ji karar da ba to yadda ba ta kuma ta ta kake ka ba an ka aikin banza ne kamar mutum da ya baya ba zai ake cewa ya kawo riga sai tare gaba amma ba ni duka ko yana tafiya kana tafiya za ka dan mushe da ya ko to haka Allah subhanahu wa ta'ala munafikai su a ganin suna ganin kamar abin kirki suka yi ashe a imace suke wawaye ne dolaye Allah ta misali su kamar misalin ruwan sama ne da ya zo da duhu ga duhu ga tsawa ga menene wani suke sanya hannu a cikin kunne suna toshewa saboda tsoron mutuwa kada tsawa ta zo ta ɓaro musu da mutu a yi ba su ji ta ba kenan shi kenan to aikin ba za a yi baka ji ta ba ita kuma tana yi so maka taram sai ka kaza ji to shi kun ne ko kuma sai ku ba ne ba ko to haka Allah subhanahu wa ta'ala wannan munafiki da yake yi ba zai wuce amfani ba kai shi ne yake halakawa ina ba ta kai to kuma misali da Allah ya sake buga mana nabi saboda haka hazarar mawuci ko kuma suna haka don tsoron mutuwa tsawa ta gaba da wasu da kashe su والله محيط بالكافر الحال فألا يجيو يوان الإسلام إن كان توجي كل يوم في كارم با تو إذا كما هنا وزو ترم هنا كما ركي شيء كوما ولكن كان هو اللي يقول ستة ولا ستة توجي ganin da baki da shi ne ya ce ya kalu ba
ya kalu ba ya qafa absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يريد بالكافرين كافرين Allah subhanahu wataala mai yoyuwa da kafiri duk inda bai tsammani Allah zai kullo ba su kana wai kuma wata dabara da suke yi ya kare barku ya fada kuma absaru ma'ana yanzu kuma sai suke bin walƙiya tun da yanzu ba wutar ta mutu ba ya ganin da masa sa'adun kuma ya toshe kunne don ke ji karin tsawa ya halaka yanzu kuma yana so da tafiya bai san kuma abin da zai samu a nan ba ko abin da zai tafi shi to yanzu yana so ya bar gurin gari da tafiya yanzu sai yake amfani da walƙiya da walƙiya ta ba da wara to ya daga ba sai dan taka sai dan ba gaba sai dan wuce idan ta yi ko sai tsaya idan aka sake wara sai ya sake yi gaba wata dubara ce yi walƙiya ta ce ta wace ce da Allah to shi ne sai Allah ce ya kada barku ya kadu in Allah duk inda kake tsammani inda ba ka tsammani Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce walƙiyar sai Allah ce to walƙiyar da kake amfani da ita in ka haska ka yi gaba sai Allah ce ya kaji maka to ya musa walƙiyar ita kuma ta doke gana wannan walakin da mafi ita kuma kawai sai ta tsone ita da bakin ita kona ita bakin to sai mu gani in ta wata zan gani ko kuma yanzu ban gari ka gani in ilan ya ya rube ko ya kone ka da gaban ka ko ka haska ka gani don wani ɗan adam kawai a ɗimoce yi ka manta da ce ita walƙiyar mata Allah ce kuma yana iya rike walƙiyar shi na laje ya kada barko ya tsabu absaru walƙiyar ta yi kusa da tare da gannan gaba ke ɗaya domin mi kullama a da alamu mashofi duk lokacin da aka haskaka musu sai su yi ɗan fa su ƙara gaba wa idza azlama alaihim qamu idan aka yi duhu sai kuma su tsaya in an zaɓe wani iya suna gaba sai su yi gaba in an bai duhu sai su tsaya to Allah ce to mu ke ya musa wani ke ta doke idan na fito baki da to mu gani kuma kai za ta kai da ba kai kama kanka ganin ba ashe in kana bautawa Allah ka tsaka bautawa Allah mana miji ba inda zai kai ka ta ko ina kana kewaye da ubangiji wa idza aslama alaihim qamu walau sha Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya so la zahaba bi sam'ihi wa absari in Allah ya ga dama sai tafi da jin ya tafi da gani da bi da gani ayi wakiya ba da ido ba to sai za wakiya da tayi gulin sai ta tafi da ina yanzu ba awar ka gani domin jin nawaye ganin nawaye na Allah ne ya roke kai shi bi sani in gani tsawa da bi da tsawa ba da kunne ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ga ai wata tsawa gudu duk kawai sai ta fasa maka tabbatin kunna shi ke nan sai ka fasa shi ba gani ba shi ha yanzu Allah ya kama ko bai kama kuma sai a yi wasiyar ko a yi tsawa a yi kamar tsawa ba san ana wani tsawa a shi ka ga nan ni Allah ke nuna ɗan adam ba ka yi wa Allah ibara ba ka yi kewayewa ubangiji ka ka zo sa ka bi ubangiji wallahi shi ne zama ka lafiya shi da Allah ce wa lausha Allah ya zaba bi sabbi wa absari da Allah ya ga dama a haka ma sai ta bi da shin da ganin da baki daya domin me inna Allah ala kulli shay'in qadir ba abin da yake gagara Allah ko ni Allah yana yi shi kaddar da kaddara kuma ba abin da yake gashiyawa Allah subhanahu wa nan bayan kasa ko a sama babu wani abu da yake gagara Allah subhanahu wa ta'ala kenan saboda haka wannan jan hankali ne Allah su maka lafi ga munafukai ga baki ɗaya cewa kamun Allah mai tsanani kuma Allah su maka na sanar da mu cewa duk inda kai ba inda za ka kewa Allah su maka ta'ala duk dubara da dubara ta ka Allah su maka zai kama ka da dubara ta ka Allah su maka zai kama ka to sun gane ku din tun farko ma bike ga Allah su maka ta'ala kai imani da Allah ka bar safan Allah koma ga Allah sai ka huta sai ka ci ribar rayuwar da baki daya ka samu duniyar ka samu lafiyar ka saba wa Allah ka yi asarar duniyar kuma ka yi asarar lafiyar Allah ka ne sai Allah ce
ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
to kafin mu shi wani aya wani ƙarin an fa'ida na farko saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne da yin da yasin ya Allah ya buga mana waɗannan misalai guda biyu domin shi buga misali yana kusantar da abin da yake nesa in ba gane ba abu da an buga maka misali to sai ga abin ya zo maka ƙarara kuma buga misali yana warware ya fito da hasken duk abin da yake da mutu ma'ana abin da yake sarkakiya da an buga maka misali sai ga abu ya fito karar ka gane shi saboda sai ga abu gashi ya fito karara kamar da kama saboda wanda shi ne tasirin buga misali saboda haka shi ya sanya Allah ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma ya'lamu الأمثال نضربها للناس kai wa ma
وما ya'lamu يعقلها إلا العالمون saboda haka misalai suna da tasiri mai ban mamaki tasiri ga rai tasiri ga al'amari shi ya sanya Allah ce wa tilkal amsalu kun ga waɗannan misalai na dalilin halin nasu muna bugawa mutane shi wa ma ya'qilu ma illa al-alimun amma ba kowa ke hankalta ba sai masu hankali masu tunani masu masu wanda suka yi karatu waɗanda suka sani suke gane mahimmancin misali kenan kun ga waɗannan misalai Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana su domin mu gani karara kuma abu na biyu a nan zamu ga kenan a wannan aya da muka karanto wajen aya goma sha uku za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana siffofin munafikai har guda goma kuma kowace siffar tana da muni Allah ya kare da ita duk wanda ya samu kansa a cikin wannan siffa to wa ya sallah yana cikin siffa ta fata ta munafiki kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana munafikai da karya duk wanda kaga yana yawan karya to munafiki yaudara Allah ce wa ma yakhaluna illa anfusihim har kuma makirci duk wanda kaga yana dabi'a ta maki makiri ne to munafiki wawanci ma'ana ko da kaga yana wawantar da mutane na wawantar da hankalin mutane na raina wa mutane munafiki istihza'i duk wanda kaga yana izgili da mutane siffa ce ta munafici ibsali fil arab duk wanda kaga yana barna a bayan kasa siffa ce ta munafici jahilci duk wanda kaga yana bawa yana jahilci ko yana da rashin sani ma'ana ya tsaya karantu da ya karantu to alama ce ta munafici sai kuma addalal ata duk wanda ya shiga hanya ta bata ya zulla wannan hanya ce ta munafici sai a tazabbu ma'ana musassar ma'ana mutum baya nan baya can shi na a tazabbu to shi ma ɗabi'a ce ta munafiki na ƙarshe a sufuriya bilmumi na sufuriya da bilmumi izgilanci ga mummune izgilanci ga bayan allah na kwarai mutum ya yi siffa ta kwarai ya sa ya ɗan da yawan lokaci a cikin bashi ya sa kanan kwanar kanansa ko kuma mutum ya bar yin bacin su duk waɗannan ko da kake daɗin waɗannan wata ya sun lafi sufofi da karfi da Allah ya ambata mu sufofi ne na munafiki Allah kare da wurin na sufofi na munafiki yanzu kuma sai Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ya ayyuhan nas yanzu kuma Allah subhanahu wataala bayan ya ambata mun waɗannan siffofi guda uku siffar mummune mun ji ta a wajen aya guda shida ko biyar siffar kafirai Allah ya ambata maka ita a wajen aya uku siffar munafikai ita ce Allah subhanahu wataala sai da ya ambaci aya ɗaya har aya goma sha uku kuma a ciki ya siffanta mana siffofi guda goma wanda su ne muka ambato Allah ya kare wannan duka bai sanya Allah subhanahu wataala ya ambata mana dan mu rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin ɗan aljanna da ɗan wuta tsakanin masu imani da munafikai kuma shi ne sai sanya Allah kuma ƙara buga mana misalai domin abin da fito ƙarar mu ganshi a ciki to yanzu an ƙare wannan magana yanzu kenan gaba a farko yanzu Allah da kanshi ya sanar da mu cewa mutane kashi uku ne ya rage naka yanzu a cikin kashi uku nan a cikin wanne kake yanzu an riga an haskaka maka an haskaka miki ya rage imma kashin farko imma na biyu imma na uku kuma kowanne Allah subhanahu wataala ya yi bayani a kansu to yanzu a aji wannan gaba domin shi alqur'ani karantarwa ne ga baki daya yanzu wannan gaba da muka tashi ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai wanda zama tashi a kai da ara mai ambato mana ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ambata mana dalilai da hujjoji da suke nuni akan kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala suke nuni akan cewa duk duniya babu kamar ubangiji ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin halittu ubangijin duniya gabaki daya duk wanda ya bar Allah subhanahu wataala to wallahi ya kusa ya daba kasa ya yasa domin Allah subhanahu wataala zai bayyana mana ni'imomi dalla dalla ɗaya bayan ɗaya domin mu yi godiya a kansa ina faɗa manta kenan zai bayyana mana hujjoji da dalilai karara wanda cewa duk wanda ya riƙe Allah to wallahi ya riƙe inda gidan cikin duk wanda ya tsaya bauta wa Allah ya kaɗe da Allah to wallahi kakar ta yi kisa in dai ka mutu akan haka baka saba ba kuma ga hujjoji ne Allah zai faɗa mana da hujjoji karara ya gane wa ya gane wanda Allah ya shige shi shige wanda kuma bai bai shi ba ba kuma ya tafi kafirci su Allah kare shi da sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas eh a'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana Allah subhanahu wa ke fadakar da bayi zuwa ga dalilai na kudura da kadaituwa sai Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kaga annabi wannan kira na ayyuhan nas ma'ana ya ku ƴaƴan annabi Adam maza da mata ya ku ƴaƴan annabi Adam ya aiwa nan ba a ce ba ya aiwal mu'mini ba a ce ba ya aiwal kufa a ka idan aka kira mummune wani kira ne na musamman da mummune ake in aka ce kafirai wani kira ne na musamman ga kafirai a yanzu Allah duniya ce ga baki ne yake kira ƴaƴan annabi Adam da kafirai suna ciki munafukai suna ciki farare suna ciki baƙaƙe suna ciki dogaye suna ciki na kusur suna ciki na gaba suna ciki na arewa na ko'ina duniya ce ga baki da yanzu Allah ke kira kuma sai Allah ke buga mata misalai da dalilai yadda za su gane ya ku mutane da baki ɗaya ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi a gare ku idan ku tuna wannan ni'ima to sai ku yi Allah godiya a kai godiyar Allah shi ne ku bauta wa Allah shi kaɗai wanda ya halice ku ya raya ku Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ku da ba bautar da kuma yanzu ku dushi bauta ce da yake so mai tauhidi bauta ce tare da tauhidi ma'ana tare da kaɗai tashi ku mushi godiya ku yi mushi ɗaya wanda ni'ima ce allazi khalaqakum wallazina min qablikum Allah wanda ya samar da ku da ya samar da ku da kudirar shi daga babu ya samar da ku yanzu ku dauki nan duka shekara 100 da ta wuce akwai mutane ko babu ana rayuwa a bayan kasar ko babu ana rayuwa ana ci ana mu'amala ana kasuwanci ana komi ana noma ana gini ana karatu ana komi a shekara 100 da sauci amma duka ba shekara da biyar wa yake da akwai akwai babu amma kuma mutane da suke rayuwa a kusa kasar nan suke harkoki suke ganin kamar ba kowa ma abu da babu sai su ba su saba zamani ba ma za a zo wata ta kawo haka ma amma a zika to nan kuma shekara da biyu za su zo akwai da ke zamana akwai shi wanda ke zama na akwai shanar shekara da ya daga hannu.
Na fa akbar.
Dan ba da ko. Na'am. Cutar mai ashe ko mun san zan to wanda Allah to ne sai mu ke saba ma Allah ne sai ya muke kankare ma wannan duniya. Mutum kan ruwa kaita. Ni sai na zama kaza. Ai mu ba san abun kaza ba. Mu shagala da ita muke bautawa ubangiji inda zamu shiga. yanzu dai kada dukkan kowa ba da kai ne kada a yi ne ba da tsammanin akwai shi kenan muna ina muna cikin ƙasa to bisa yanzu mu gyara kwanciyar ƙasa ke ba zan sa ba zan ji a lahirar ba kai ka san zaka je kwalla in kuma ba kai abin kirki ba masifa ce tun duka daga sata a ƙasa har a yi tashin alkiyama in kuma kai abin kwarai alheri ne za ka dinga tarda har a yi tashin alkiyama kuma mene ne a nan kawai ka ɗau da ɗan kwanukan na duniya da Allah ya bamu mu danne son zuciya mu yi abin da Allah ke so ko shi ne ba wannan ƙwayar da kake sha Allah ya hana ka danne zuciya ka ba abin da za ta ƙara ka in baka sha ka ba ma ba za ka mutu ba ba abin da za maka ka fasa zinar nan da kake danne zuciya ka fasa ka je ka yi aure ka yi halaka shi kenan zalunci da kake fasa shi ba abin da zai kara maka illa ba ce ma na ƙasa zama mutumin kwaye shi da muka mu yi abin da Allah ya ke so mu bar abin da Allah ba da so shi ne zai mu gyara kwanciyar mu ta ɗabar kuma mu gyara tsayuwar mu ta lahira mai maganin mutuwa he ta so to amma me tsoron da muke mata idan muka zama mutanen kwarai to mu da wannan kawai ke da kanka ne zaka ɗau ma kanka da shi zuwa cewa da yau duk abin da Allah bai so na riga na ɗauko wa raina na bar shi duk yadda rai za ta je tsarki duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na hana na hana zuciya ka insha Allah sai abin da Allah da manzo suka yi to shi ke da mai maganin wannan tsoron amma mutu ba tana sai ruwan yi ta to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana ku tuna wallazina min qablikum haka waɗanda suka gabata nan su ma Allah ya halice su kuma ya sa musu ido suka yi abin da suka suka rayuwar su suka yi yaƙe yaƙe suka yi faɗace faɗace suka yi masu biyayya suka yi biyayya masu sallah suka yi sallah masu azumi masu barna duk suka yi barna har suka tafi wannan shekarun dubunne da suke tafiya haka suka rayu a ƙasar kuma suna yadda kuke son rayuwar haka suke son ta amma yau ga su babu su kuma an yi su kuma suna nan a ƙasa suna nan suna jiran alƙiyama ta zuwa yi alƙiyama da mu da su to ni'ima ta farko sai Allah ya nada da mu ni'imar halitta shekara ɗari babu amma yau ga shi babu akwai kuma nan shekara ɗari da za su babu kuma mun tafi kuma wasu ne yanzu kun ga muna ganin wannan masallaci gini ne mai kyau to shekara ɗari in ta zo nan su tsohon shi yadda kaga da ka rushe gidan kakanka kake ganin da ka ne zai fita ba to haka ruwa za a rushe wannan masallacin duk da wannan wannan zai ne da kuke gani haka za a rushe a ce da tsohon kai nan wai ya ma suka yi wannan abu
Allahu akbar
yadda da da kake ganin ka rushe lafiyar gidan kakanka kake ganin wanda ta wuce mana wannan to su ko a wajen a wajen zamanin babban fikira ce ma'ana mai isa ne ya haka mu rushe da muka tashi wako to mu a za haka wannan dogayen benin namu mu a saboda iri ne ba za a yi yin zama to maganin abin mu bauta wa Allah yanzu ka ga bayan Allah sahabban mu Allah sallallahu alaihi wasallam tabi tabi tabi ga kullum ambatar su ake da aikin alheri to mu ma ne abin da za a fi da aikin alheri mu zauna cikin wannan ni'ima ta alhi ta da'a ga Allah ta biya ga Allah shine tsoron Allah shine imani shine Allah yake tunatar da mu ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ku bauta wa ubangiji wanda ya halice ku yawan halice waɗanda suke gaba ko suka gabace ku na daga al'umma la'allakum tattaqun idan kuka tsaya kuma bauta wa Allah nan za ku shiga daga cikin taron bayan Allah al-muttaqun ko al-muttaqi masu rana kuma har yanzu takawa ta sake dawa duk wanda kokarin Allah ke manta mu samu takawa mu rike takawar da wanda ce tiya la'allakum tattaqun idan muka bauta wa Allah yadda Allah yake so muka kade tashi da tauhidi to za mu samu babban rabo za mu shiga cikin shiryayyu mana cikin masu takawa ana samu a ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala yake allazi ja'ala allazi allazi ja'ala lakum al-arda firashan sai Allah subhanahu wata'ala ya sai lissafa mana irin ni'imomin da ya mana ka gani ya cancanta ka godewa Allah ko bai cancanta ba ya cancanta ka kaɗe ta Allah da bauta ko bai cancanta ba sai Allah ce daga cikin ni'imomin da ya mana allazi ja'ala lakum al-arda firashan Allah shi ne wanda ya shimfiɗa mana kasa firashin shimfiɗa ga tana domin mu zanna a kanta mu rayu a kanta ba tare da mun samu matsala ba ai mun san kasa aka ce kamar wannan cigo gulabu ce ma'ana ta kwarkwarci to kai yanzu ƙasa tana ta kwarkwar ya za a yi a ce an rayu a samanta abu da yake goyi an gura wa tsarin ubangiji na'am
kuma tsan- tsakanin ƙasa da ruwa wa ya fi yawa ruwa ya fi yawa ko ka ɗauki kafin duniya da baki ɗaya zaga ƙasar ita ce kaɗan ruwan shi ya fi yawa ko ba da ba na'am
to inda abu yake a saman ruwa kuma ruwan ya fi shewa abin da yake a kakakar barambaram yake ko ba da ba na'am eh zai tanganta da shi ne barambaran ba zai tanganta da na'am to na ɗaya ita ƙasar ta kwakwarci kuma ruwa ya fi ta yawa to amma kuma gashi muna rayuwa a kanta in ka aje a kan abu akwai ruwa ai kafin yana tambal tambal in ka aje ruwa ko ko bibi zai faɗuwa zai na'am
to amma kuma ku diba hikimar Allah sai Allah ya shimfiɗa mana ƙasar daidai da zamu rayu da ita kuma na zamu damu waye mana wannan hikima Allah in ya ga dama ko ko balo ka nasa ta ka cika ƙwarya da ruwa ka ɗora wani abu balo a sama ka ga ta tsaya in dan na kama kai sai dai ka duba kai ta faɗa ko ba ta ba na'am amma kuma ta ki faɗuwa to kaga Allah subhanahu wataala ne wa ja'ala fiha rawasiya shamikhati wa asqaynahu ma'an qurata Allah ce yayin muka sanya ku manyan manyan duwatsu su zama tir tir ma'ana duwatsu da muka Allah ya aje su ya aje wani a can shi wancan kwayantan yankin sun bi duwatsu wancan yankin hikima ce ta ubangiji da ya aje dan ya sai ta mana ya mana ikibire in kasa dan kace tabbatar tabbatar domin yanzu ka tsora aka abubuwa ana misali yanzu ɗin masu yawa mutane masu yawa da suka zo nan me za a yi nan ai an can sama zai ko ba ka ba na'am can kuma inda tsana ba sai ya kasa yanzu ana misali kaddara duniya yanzu ka ga wajen cana ba sun fi yawa ba wajen su indiya da sauransu na'am to yanzu wajen aji sun fi yawa to yanzu ana misali mu kaddara a ƙasar ce muke inda Allah bai ma ƙasa ba tara ku ya dire ta mai ta kada kada suka biyo ba ayyuka suka karkata to sai mu karkata sai mu Allahu akbar
ta mu talaka sai mu turmi to amma kun Allah subhanahu wataala sai kai da ta sun fi yawa amma na wani bai rinjaye ba saboda me wa asrana wa anna biya rawasi ya sha misati Allah ya ce mun sun yaduwa su dan su ma ƙasa tarki waye waye wata wani hikima Allah duk kuma zuwa ne wai mu ne ma kata sa'an kuma in ya ga dama da yanzu ko Allah bai daidaita mana ita ba in ka ajiye ruwa a buɗa kafin ka zo da asibi saboda in kasa tana ta tambar tambar ko ina kai ba na'am amma ka har yanzu baka gane yawo muke da bawa da motocin da ko ni ka baka gane cewa ma kasar ma a kewaye take kasar a cikin ruwa take waye da sauransu Allah ya daidaita mana to shi ne Allah ya tunatar da mu irin wannan ni'ima dan Allah ana Allah ya mana ni'ima ko bai mana ba ni'ima to ni'ima ta farko da Allah ya tunke tunatar da mu akai dan Allah faɗa mana a duniya akwai wanda ya sai mana ko wasu Amurka da suke faɗa suke ma suke sa su yi maganin wannan abu kafin su yi to duniya da aka yi da kafin su zo su kuma da yaya take to ashe waye Allah to wannan Allah da ya ce ka bauta mishi kuma shi ne da kake tafiya kana mabara kana karuwa ba za ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba har ya ce maka ki ka ki ko bari ka ki bari to a nan dan Allah Allah da yi ka yanzu dan gobe kiyama ya kama ya maka azaba dan ka saba a nan ne ne shi adalci ko ba adalci ba adalci maka ya halice ba da godiyar ka ba ya ba ka rayuwa ya ba ka ilimi ya ba ka za ya shimfiɗa maka kasa ya shimfiɗa maka arziki ya ba ka kasuwanci ya ba ka aiki ya ba ka komi kuma ya ce ka bauta mishi da ka bauta mishi kuma kawai sai a kyale ka fi sabilillahi ba ka yanzu dai gwamnati dai ba ga shi ba tana mana kaza da kaza amma shi ba mana baka ayi kaza wanda dai kaza ba a kai shi a kunne to barazana ubangiji mahalici da ya ba mu rai ya ba mu yin bashi ya mana kaza inna kuma ya ce mu gobta mishi mu gobta mishi kuma shi kenan sai ya kyale mu kawai da ya gidan shi da gobe da mu shiga aljanna ya yi gida biyu na'am in ma dama in ma gudu ya gidan aljanna in ma gidan wuta saboda haka in ko ka ta ka bauta wa Allah sakshi daya ko kuma ka bari baya so maka bai so hada shi da kowa in ka ce sai ka hada shi to shi ka hada ka kira da wani bai so da ba mutum da yake kai mashi ba wai da zaka amfani shi bane ba kai ne zaka amfana kai ne ne na ka jaraba ka ne Allah ya gani kai in nan mai da'a ne mai biyayya ne mai hankali ne a ko kuma sabar aksin haka ne ina ba tara ganewa to shi ne wannan misali Allah zai buga mana kenan ana nuna wasu lokaci yayi kenan zamu tashi insha Allah gobe akan wannan gaba ya yi wannan sai da akan zamu tashi insha Allah da fata mu Allah dai Allah tara mu cikin ladan Amin.
abin da kuskure Allah ya muna ko da mutum da alheri Allah ya mana su Allah ne mana gaskiya gaskiya ta ba mu yi kwabrin da Amin.
nuna mana kariya kariya ta Allah ta mu da kuce maka subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi